الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رنا الخميس عشرين جوات شوال hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗauke da biyu ko ta ashirin da biyu ga watan shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya haihuwar annabi isa alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafin takhmisul asa'il wuturiya wanda aka fi sani da wuturiya mun kwana a shafi na 62 yau za mu tashi farkon shafi na 63 a yake cewa مدامعنا فوق الخدود تحدرت وأكبادنا من بعده قد تفطرت فديتك لو كانت عيونك أبصرت طلول قبا من طيب قد تأطرت وطيبة فيها النور للعرش مشتط له خبر صدق تزكى بخبره لقد نال لقد نال ما يرجو بكثرة صبره على طاعة الرحمن في طول عمره طوافا طوافا يا عصاة لقبره فهذا فهذاك قبر عنده يرفع السخط يحق لنا بالمصطفى نتعزز لأن لواءه في ذرى العز يركز وأعلامه بالنصر والفتح تبرز طوائف إخواني إليه تجهزوا وكان لهم من لثم تربته قسط وناديت حادي العيس حتى وناديت حادي العيس حتى يعيقهم لأسقيهم دمعي وأقضي حقوقهم وأفرش هدي وأفرش خدي حيث ساروا طريقهم طلبتهم كيما أكون رفيقهم فشتت بي الأوزار وانتزح الشط آه. يتجب بدا بياني أكن واتوبيجي لشوقي نسوير النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم da suke cikinta wanda wannan shauƙin hannu ya bayyanar da wasu alamomi ga fuskokinsu da kuma gangan jikinsu to daga cikin wayannan alamomin ya ce a wannan shi ne darasi da talatin da biyu damanta ban faɗa ba madami'una hawayenmu jam'i ne na addamar hawaye to hawayenmu faukal hududi tahaddarat tahaddarat suna zuba ko sun gangaro faukal hududi saman kumatunmu wato sun fito daga idanu haska dinga gangara suna sauka abai yayo daga sama ya yi ƙasa shi ake kira da alinhidar to hawayen nan namu ta haddarat sun gangaro faukal hududi saman kuma tun alhududu jami'i ne na alhaddu shi ne kuma tun hukun dubuki wa aka baduna an tammu min bu'udihi saboda nisan annabi sallallahu alaihi wasallama daga gare mu kadita fattarat wato an tattamu ta yayyanke ta tsatsaki idan sama un fattarat ai in shaqqat akbaru antocin mu sun kakkece sun yayyage me dalili min bu'udihi saboda nisan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gare mu ba mu samu ma haɗu da shi ba ba mu samu mun samu haɗuwanmu da shi ba fadaituka na fanshe ka laukanat uyunuka da a ce idanunka sun kasance abasarat sun sun hango sun kallo tula ƙuba gidajen unguwar da ake kira ƙuba a cikin garin madina wato da a ce idanunka sun hango waɗannan gidajen tulun tulun shine asali alamomi da ke nuna cewa wuri kaza akwai gidaje wuri musamman galibi idan gari ya roshe ko mutanen mazauna garin suka bar garin suka yi kaura suka koma wani wuri wayannan ginonin da ake tsinka tun daga nesa ba ana kiran su tulun ko a falal a larabci tulun jam'ul kasara to amma abin da yake nufi a nan shine gidajen karan kansu inda za ka hango gidajen ƙuba unguwar da ake kira ƙuba a nan cikin madina kare ta'abbarat wanda wannan gidajen sun riga sun yi tashin ƙamshi min ɗibihi saboda ƙamshin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai wannan ƙamshin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa hatta gidajen madina to su ma za ka ji su suna tashin kamshi waɗaibatu ita kuma garin madina fi hannuru ita kuma akwai wani haske cikakke a cikinta wanda wannan hasken mushtaqu lil arsh yana hauhawa yana tashi sama har zuwa ga al'arshin Allah wato yayi tawassuli ya yi tasalsuli shi wannan hasken da ke cikin madina wato ya yi sama ya yi sama ya hau ya hau ya hai sammai bakwai gaba ɗaya har zuwa ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mushtaq ay murtafi'un lahu khabaru siriqin annabi yana da wani labari na gaskiya tazakka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsalkaka bi khubrihi saboda kaihin basirarsa saboda kwarewarsa a cikin al'amura ko ba annabta ba manzanci to akwai khibra eh akwai kwarewa akwai basira da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya bashi wanda a dalilinsa kadai za ta mayar da shi tsarkakakke al-khibru ko al-khibratu shine wato ƙwarewa wajen jarraba al'amurra mutumin da ya jarraba al'amari ba so ɗaya ba so biyu ba sai zai ya samu ƙwarewa a cikinsa to wannan ana kiransa da alhibaratu eh laƙadi nala ma ya ruju haƙiƙa ya samu abin da yake ƙauna shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake ƙauna daga ubangijinsa ya same shi kuma wannan bai kasarati sabri saboda yawan juriyarsa da haƙurinsa alaƙa'atin rahman akan yin biyayya da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala mai cikakkiyar rahama kenan duk mutumin da yake so ya samu abin da yake so to shine ya jure ya haƙura ya dawwama akan yi wa Allah da'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance fi tuli umri kuma wannan a cikin tsawon rayuwarsa gaba daya ba taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja baya ko ya kasa haƙuri ba tawafan tawafan tawafan tawafan wannan ana kiransa mi ana haulu mun karanta shi a cikin at-tuhfatul wardiyya shi ake kira da al-igraw ay ilzamu tawafan tawafan eh ma'ana ku kewaye ku kewaye ya usatu ya ku taron masu sako ga Allah da kabri ku je ku zagaye kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan ziyara shi ne abin da yake nufi tawafan tawafan li kabrihi ya usatu wannan nakiratun ce makasuda shi yasa bai nawwana ta ba saboda ya san almunada din ma'lum ma'ruf to shi yasa yace ya usatu bai ce ya usatan ba da ya ce ya usatan sai ta zama nakiratun ghairu makasuda to ya ku taron masu sabo ku zagaye ku zagaya mana ku yi sauri ku kai ziyara ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kowane Allah dalilin ziyartar nan sai Allah shi ya fi muku waɗancan zunubai da kuka ɗauko sai ya ce fahaza ka kabrun shi fa wannan da ke gaban ka kabari ne wancan kabari ne yana nufin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam indahu agun wannan kabarin to yurfa'u suqut ake dauke fushi na azaba duk mutumin da ya kai ziyara ko yake yawan kai ziyara ga wannan kabari a ziyaratu shar'iyya ba bid'iyya ba to babu shakka ana dauke masa azabar Allah da fushinsa sai ce ya haikulana ya wajaba gare mu akan ce ya haiku bi ma'ana ya jibu alaina to akan ce ya haiku bi ma'ana ya ji durubina ya dace ya cancanta to ya haikulana ya wajaba gare mu ko ya cancanta gare mu duk yana iya ɗauka na ta'azzazu mu nuna girma mu nuna buwaya bil mustafa saboda samuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mana mu nuna izza sama ga kowace irin al'umma domin ba wata al'umma wadda aka turowa irin annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ya zan wajibi gare mu mu yi ta'azzuzi biha ba sai yake ce to shine na ta'azzazu daga al'izzu akan ce azza ya izzu izzan ko izzatan duk ana fada li'anna liwahu saboda tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yurkazu ana kafata fi zura al'izzi can saman tsololuwar ɗaukaka da buwaya saboda haka tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kafa ta a sama saman ina saman al'iz saman daukaka kaga banda daukakar sannan kuma saman ta to can ake kafa tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani annabi ko manzo da ya samu wannan falala to ashe ya cancanta gare mu ko ya wajaba gare mu Allah ta'azzaza bi hadha sai ce wa a'lamu tutocin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabruzu tana bayyana bin nasri tare da samun nasara wal fatihi da kuma budi duk inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tada tuta to wannan tuta ba za a dawo da ita ba face ta sai an samu nasara game da wannan al'amari da aka fita na jihadi tawa'ifu ikhwani wato taron jama'ar na 'yan uwana tawa'if yana nufin ai jama'a jama'ar ikhwani 'yan uwana ilaihi zuwa ga saduwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama tajahhazu akwai wawun da kuma alifin farikat gaban wawun ne saboda fi'ilul jam'i duk sanda alfa'il ya gabaci fi'ili to idan fa'ilin nan jam'i ne wajibi ne sai a bayyana masa wawul jama'a da cewa yi tajahhaza fawaifu ikhwani to wannan yayi amma tun da an gabatar da alfa'il to labudda an yakuna alfa'ilu jam'an ko maqrunan bi dhamir aljami eh dole a ce tajahhazu eh wato suke shiri suke tanadi ilaihi domin su je su sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lahum kuma ya kasance gare su qistu wani yanki wani rabo ai hazzun min lathmi turbati na daga sumbuntar turdar kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda duka dai mubalaga ce ba ana nufin in kaje inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai ta sumbuntar sa baki ba mubalaga ce kawai wannan al-lathmu fil lugha shine al-qublatu eh sumbunta التقبيل to sai ce wa na daitu na kira hadil isi mai gargada fararen raƙumma al'isu filluga shine raƙumma farare hadi kuma shine aisa ikuwa mai kora su wanda ke gargada su to na kira mai gargada fararen raƙonma hatta yu'iqahum hatta dinnan ma'anarta ila ai ila an yu'iqahum har zuwa ga ya tsayar da su mana na yi ta kira ne don in samu ya tsayar da raƙonma saboda in ko dai in tura sako ko kuma in cin musu sai ce wanne sako li'asqiyahum dam'i domin in shayar da su ruwan hawaye na eh don in shayar da su ruwan hawaye da to kaga fihi balagatu domin ba a shayar da hawaye madadin ya ce li'asqubahum dam'i domin in zubar musu da hawaye na sai ce li'asqiyahum sai amfani da shayarwa to akwai balaga a ciki wa aqdi huquqahum kuma in samu in biya musu haƙoƙinsu na bankwana da fata alkhairi da addu'o'i da sako da sauransu wa afrisha ya fi a ce wa afrisha saboda aqafi ma'atufun ne akan li asqiyahum wa afrisha kuma in shimfiɗa haddi kuma tuna kumce na tsarikahun ga hanyarsu mana in shimfiɗa musu kuma tuna ga wato ga hanyarsu haisu saru a duk inda sun kasance masu tafiya mana zan kasance dai a tare da su sawabu na abin da yake sun ya nuna zai zamo tare da su ruhan wa jasad ma'ana shi ma zai shirya ya bar ba Allah a tafi tare da shi to shine yake bayani zai ajiye kumcinsa ga hanyar su ma'ana duk inda sun kasance shi ma zai kasance tare da su talabtuhum na neme su kai ma akuna rafiqahum ko kai ma akuna rafiqahum domin in zamo abokin tafiyar su fashattat biyal auzaru sai zunubaina nan take sai suka nisanta ni daga gare su saboda na fi su yawan zunubi to babban dalilin da ya sa ban samu kaina a cikinsu ba shine zunub tarin nauyin zunubaina to sai suka nisanta ni daga gare su wanta zahashir daga haka kuma sai gaba sai gab tsakanina da su sai ya nisanta tun da ba ni da ayyukan bari da yana da al'abadu saliha to da hakan ya kusanto ni zuwa gare su ashattu shine menene shati'ul bahar ko shati'ul wadi shine gabar teku ko gabar wani rabi haka to wannan gaba ta tafiya mana ɗan filin da ke tsakani na da su wanta zaha sai ya zamo mai nisa tsakani na da su walamma talaƙaina lokacin da muka haɗu da su ala rairi maw'idin ba tare da wani alkawali tsakani na da su na haɗuwa ba sai cewa ƙwabaliyar masuwa kuma zama da su sai ya daɗi gare ni wa zalata na kudi sai bakin ciki na ya gushi a tanakkudu illuga shi ne alhazun shari bakin ciki mai tsanani to sai ya nisanta daga gare ni sai ce a wadamatiliyar bushura sai farin ciki ya dawwama a tare da ni ala ragami hussadi bisa kyamar mahassada waɗanda ke min hasada in haɗu da su akwai su suna nan gefe to tare da kyamarsu da rashin son su amma Allah ya min nasara na samu na haɗu tare da su sai zan damuwar da ke tare da ni ta gushi shi ne ala ragami hussani jam'u hasili wai hadda haɗuwar gada yake sun yayi akwai wasu gefe masu mai hasada suna ganin cewa to ai in ya samu ya sadu da su to ai ya ci gaba fafiktu sai na shiga wali na sharafa karin wato ina ko kuma wali na sharafa karin fakari muhammadin wali na shara fakhari muhammadin ina mai bibiyar ko ina mai jeranta yada alfaharin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya dinga karanta baitoci a bayat yana tajan qasa'id yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam li amhu ko li amhuwa domin in goge mal amlaku abinda mala'iku khattu shi ma akwai wawun sannan akwai alif gaban wawun khattu abinda suka rubuta min zallati na kurakurai na na laifuffuka na dalilin da yasa ya dinga bibiyar karanta wayancan abayat da suke dauke da yaban annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya goge abinda mala'iku suka rubuta masa na zunubansa tajalla rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya bayyana ya bayyana lishirki ko domin fada da shirka fanmaha nan take kuma shirka sai ta goge sai ta bace sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fanmaha damirin yana koma zuwa ga shirka fannaha sai shi shirkan ya goge ya gushi wa a'raba manzo Allah yayi bayani min kullil guyubi daga dukkanin abin da abboye na wahayi da ake masa to babu abin da ya boye fa afsaha kuma sai yayi bayani a fili yayi fasaha eh shine yayi bayani yadda kowa zai gane wa qalat lahu al-ansar mutanen madina sun faɗa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙaunar wata magana mumaddaha maganan nan kuma abin yabo ce duk wanda ya ji wannan magana to babu shakka zai yabi wannan magana din shine ga magana da suka yi zaharta rasulallahi man yunkiru tuha suka ce zaharta ka bayyana rasulallahi bi taqdiri harfin nida ai ya rasulallahi akwai kaddara harfin nida dama ya halatta a shafi harfin nida a bar munada kawai kamar yusufu a'rid an hada man yunkiru duha waye ke musun rana lokacin walaha wai shi ya ce shi shi bai ga rana ba ko kuma abin nan da ya bayyana ba rana ba ce eh wane ne fa'antar lazi kai ne wannan da ga'izu kake fusatawa da shirki ga shirka wal kufuri kuma kake fusata kafirci ga kafirai sallallahu alaihi wa sallam annabi shi yake fusata shirka da mashirkai kuma shi yake fusata kafirci da kafirai domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa kafirai ba sa son shi sai ce lakal ardu gare ka ne ƙasa adhat masjidan ta juya ta koma masallaci baina mahfil tsakanin taron jama'a mana duk inda taron jama'a na annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance in lokacin sallah ya yi to za su yi sallah ba za a ce a yi sai an je masallaci ba kamar yadda ya fada wajen ilatiliyar masjidu masjidan wata hura kuna kawai an sanya wato ƙasa ta zama wurin sallah gare ni masallaci gare ni wata hura kuma ta zama mai sarkakewa ta fuskar yin taimama to duka wa aka wa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kaminsa ba a samu wani annabi ba da Allah ta'ala ya ba shi wannan falala ba taɓa samu don annabawa da Allah ya turo to al'ummominsu in lokacin sallah ya yi sai dai su je masallaci shine wuraren ibadarsu amma ba za su yi sallah a duk inda suka samu kansu ba sufufan kuma wannan sallar a halin ana yin ta cikin sahu-sahu sahu ake yi ana jajjerawa kamar yadda ya zo a sunna cewa in za a yi sallah sahu za a yi sai ce ka amlakin kirami wanda wannan sahu in ka gan shi za ka gan ya yi daidai da irin sahun mala'iku masu girma bi ma'azilin wa'inda suke a sararin samaniya can sama shi ne bi ma'azilin ma'ana suke wuri wanda ya yi nesa ga ƙasa wa fakharuka alfaharinka takamarka ya khairar wara ya kai mafi alkhairin halittu ghairun mujhal ba abin da ake jahilta ba ne ba wanda yake buƙatar wai sai an sanar da shi cewa annabi babba ne sallallahu alaihi wasallam falalarsa da ƙimarsa da darajarsa da takamarsa a fili suke zafirta bi fakhari ka rabauta da samun girma da takama wanda la yunalu lil mursal ba a bayar da shi ga wani manzo ba ba wani manzo da aka bayar wannan matsayi sai ce bi izzi ulaka saboda girman ɗaukakakka ko buwayar ɗaukakakka al'arshu al'arshi mai girma wal furshu da shimfiɗu na fadar ubangiji lafizu to suna faɗa da bakunansu ma'ana suna furici irin wanda Allah ya kaddare su da shi bi izzi ulaka da bayyana buwayar ɗaukakar ka ko darajar ka hatta su karan kansu sai da suka yi bayani sai da suka zo suka bayyana kana da matsayi kaza kana da balala kaza kana da ɗaukaka kaza sannan ra'ana atahu annabi ya ga sifarsa fil arshi tana rubuci ga al'arshi lokacin da ya zo fadar ubangiji to sai da ya ga siffofinsa da Allah ya ambata a ƙur'ani ga sunan rubuce a al'arshi sallallahu alaihi wasallam hina tasaffa lokacin da manzo Allah ya kalle ya kalle al'arshi din ko ya waiwayo ya kalle ta wa ayana kuma manzon Allah ya gani da idansa jawfal ardi cikin ƙasa ko haƙƙan da gaske fasabbaha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tasbihi ya girmama Allah ya ce subhanallah ma'ana an tallabo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa tun daga ta ɗaya har zuwa ta bakwai sai da ya ga jahannama aka nuna mai abubuwan da ke cikinta to nan sai ya tasbihi saboda girmamawa ga mahalicinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waja'a yazo bi nashrin da wani kamshi shibhi zahari wanda wannan kamshin ko wannan murmushin wato yazo da wani murmushi ko farin ciki shibhi zahari wanda yayi kama da fure mai haske tafattaha furen da yake ya fito a fili ba a boye yake ba zuhuru rasulillahi bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adha ya fi fitowa fili min adha daga rana lokacin hantsi sallallahu alaihi wasallam fanahan mu bihi dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama nugha'ir masu kusatawa ne ga al'ada'a makiya addini makiya Allah makiya annabi sallallahu alaihi wasallam to an baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ɗimbin mabiya ne ba don komai ba domin a kusa ta kafirai li yaghiba bihim al-kuffar kamar yadda ya faɗa kuma turran gaba ɗaya duk inda wani makiyi yake to zaka ga bai son wanda ke biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana adawa da shi yana kiyayya da shi domin duk wanda an mabiyin annabi na gaske to za ka ga bakin rai bakin fama yake zai iya bayar da rayuwarsa zai iya bayar da dukiyarsa zai iya bayar da komai nashi don ya kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan muddin akwai mabiya a ɗin sallam za su yi ta bayani na isar da saƙo wanda annabin ya bar musu to su kuma kiyawan nan ne ba sa su tun da an riga an ba cewa bayyanar annabi sallallahu sallama a zuha min duha ta ga rana lokacin walaha lokacin hatsi fitowa fili ba abu ne wanda ake inkari ba shi yasa ba taba samu wani a duniya wanda ya ce cewa annabi a yi tasun da ya ce babu wani mutum da aka yi annabi babu wannan da'awa sai dai a samu masu karyata shi masu yi mai zagon kasa amma mutum ya zo ya ce kawai dai khurafat ne kawai karerai ne a ba taba samu saboda abu ne hankali ya tabbatar da shi fitara ta tabbatar da shi waƙi ya tabbatar da shi shari'a ta tabbatar da shi duk wannan sun tabbatar da samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi ka karyata abu ne wanda yake badihi abu ne a fili yake kamar mutum ya yi musun samuwar kansa gashi yana magana ya ce babu shi ni mai magana babu ƙarya ne ba a haife ne ba a samar da zai yi to wannan shi ne wallahu ta'ala a alam nan za mu dakata binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yabe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh